السلام عليكم هنا في سورة النور سورة ليش عنده لا متعشى كان آية تقوم شافية ولا ذكر أن أول آية قرآن شيء سيدي علي ابن الشيخ عثمان البوسي ونزيد مكرة مولاه شيخ الإسلام الشيخ باير عثمان البوسي رضي الله تعالى عنه أنه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقول وتقول بأقوالكم وتقولون هو
إذ تلقونه بألسنتكم وتقول
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم ما ليس لكم بعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا ولي بأربعة شهداء فإذ نادوا بالشهداء ولكن لهم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم في عذاب عظيم إذ تلقونه بلسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبون هينا هو عند الله عظيم a lokacin da kuke karɓan wannan labari jimana ka ji abin da ake faɗa a gari a wancan kuma ya karɓa wurin wancan jimana ka ji abin da ake faɗa a gari wannan kuna kuna jawo wa kanku azaba ne ba don Allah yana da farla da rahama ba da tun lokacin ba zai bar ku har wata guda kuna wannan abun ba da tun lokacin sai kanku da azaba mai girma wata quluna bi fa'ikum ma laysa lakum bi ilmun kuna faɗin magana da bakin ku abin da ba ku sani ba a yana daga cikin kaba'ir kaba'irori mutum ya yi magana akan abin da wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu la kana anu mas'ula duk abin da baka sani ba bai dame ka ba karka sa bakin ka ciki Allah ya riga ya faɗa mana wannan ma dai tarkum bi ilmi wa tahzibuna hayyinan irin wannan labarai kuna tsammanin abu ne mai sauki ko kusa abin da ya shafi fadan manzon Allah a ce yana da sauki ai ba ba ba, ba mai sauki bane wa tahzibuna kuna zaton abin hayyinan mai sauki ne huwa inda Allah azim abin da ya shafi janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika yana da girma kwarai da gaske
ولولا إذ سمعتم قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم wai me yasa ne lokacin da ake daidaita wannan labari mutum ce a a a ya faɗi abinda ummul mu'minina Zainab bintu Jahshin ta faɗa tace wannan magana ina tsarkake kunne na gabarin jin wannan magana ina tsarkake ido na gabarin mutane masu wannan irin magana duk wanda ya faɗa cikin wannan labari a zuciyarsa ba girman annabi ba soyayyen annabi da da girman annabi da ba zai shafa wa iyalin manzon Allah wannan labari na kazanta ba hakika ba su ganin girman annabi sun munafukai shi yasa suka shafa wannan mugun labari ga wannan baiwar Allah siddiqa bintu siddiq ولولا فضل- ولولا استميتم قلتم ما يكون ان نتكلم بهذا me yasa duk lokacin da mutum ya ji wannan magana shi a'a ni ba zai iya wannan magana a'a Allah ya kiyaye in faɗi wannan magana subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah azabu hutanun azim wannan bab- ƙarya ce babba mai girma wannan an ce an ji shi ne da farko a hannun a bakin sirna umaru sirna umaru ya ce ya rasulullahi ka faɗa mana jibrilu ne ya kawo maka hoton Aisha ya ce ga matarka ka ce to in dai haka Allah ya yi to zai zartu to Allah kenan shi ya baka ita shi ma ya ɗaura maka ita au- shi ne ma ya ɗaura maka aure da ita sai ya ce Allah ne zai maka kowa nayin ya haɗa ka da abin da ba shi da kyau su hana ka haza buhutanun azim wannan babbar ƙarya ce da Qur'ani ya zo kuma sai ya bi buhutanu azim kuma yana daga cikin muwafaqatu Umar din wannan ƙarya ce babba يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah ya nemi muku wazi kar ku yadda ku koma irin wa'annan miyagun maganganu in kuntum muminina in dai ku mutane ne masu imani kar ku koma faɗan irin wannan magana Allah yana muku wazi yanzu kuma Allah an ta'udu lil abadan har har abada din wato iyakar rayuwanku idan kuma akwai waɗansu bayan rayuwar waɗancan akwai wanda suka ɗauka kamar misalin gulatu shi'a kamar shi'a masu zurfafawa cikin shi'ansu har yanzu ba sa son Aisha, ba sa son Hafsa, ba sa son Abubakar, ba sa son Umaru, saboda sun gudatu shiya. Wannan kuwa yana suka da imaninsu, duk mutumin da ya ce ba ya son abin da annabi yake so. Annabi an tambaye shi, wa ka fi so a cikin mata ya ce Aisha, a cikin maza ba ya ce Ubanta. to kai kuka ce ba abin da kake a duniya kamar ita Aisha nan da Annabi yake so da ubantan nan da Annabi yake so ka gani an yi tanakudi kenan laraba sun ce al'udatu salasatun maƙiya kashi uku ne aduwuka wa adu habibika wa habibu aduwuka maƙiya iri uku ne maƙiyinka kai da kanka maƙiyinka ne maƙiyin masoyinka maƙiyinka ne masoyin makiyinka makiyinka ne to duk wanda suke gaba da abubakar da aisha da umaru da hafsa kaga sun sun ki abin da sun yi gaba da abin da annabi yake so kenan sun fada cikin wancan misali na larabawa saboda haka ai hakkara kada iliyu ta jawo bau wannan masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ce da za a auna imanin mutane gaba ɗaya auna imanin abubakar sai na abubakar ya yi jaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama abubakar yadda nan gaba za ku ji yadda Allah yake girma shi abubakar din wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim Allah yana muku bayanin ayoyi don kar ku bata wallahi shi Allah alimun masani ne hakimun wani shi masani baya yin abu wanda yake na jahilci duk abin da ya na ilimi yake yi hakim gwani kuma baya yin abu ya sa shi a wurin zamansa inda ya dace da shi shine hikima إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون masu daidaita irin wannan muguwar magana cikin mutane baka ji ba ka ji mana baka ji ba ka ji mana masu daidaita irin wannan muguwar magana da mugun labari cikin muminai lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah Allah ya ajiye musu azaba mai radadi tun daga duniya a lahira kuma za musu azaba mai girma mai radadi wa lahum azabun alim wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wal Allah ya shi yake sanin da hakikanin lamari ku mutane ba ku san hakikanin lamari ba
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ba don dai Allah mai falala ne da yawa mai rahama da yawa wa rahamati wasiyar kulle shai ba don wannan ba abin da kuka fada ciki din nan da azaba ta kama ku tun lokaci da kuke faɗin wannan magana wannan Allah ba don dai Allah ra'uhun mai tausayin bayinsa ne rahimun mai jikan bayinsa ne ba da hakika an gama da ku lokacin da kuke daidaita wannan muguwar magana يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما بكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah yana kiran mu tun zamanin annabi in ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kira sahabbai gaba daya bayan su kuma ya kira dukkan tabi'ai gaba daya bayan su kuma ya kira tabi'ut tabi'ina gaba daya bayan su kuma ya kira tabi'ut tabi'ina har zuwa tashin duniya duk wanda ya ya yarda shi musulmi ne to in kaji ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani sa ana a qur'ani ana kiransa ya saurara me za a faɗa bayan ya ayyuhal ladina amanu za a umarni za a bada umarni a yi wani abu to lalle ya tsaya ya wannan abin ko za a bada umarni a nisanci wani abu to maza ya tsaya ya nisanci abu kalmar ya yi wallazi na amanu ta zuwa cikin alƙur'ani sau da yawa wajen sau tamanin da tara amma dukkan suna bada da umarnin a yi kaza ko a bar kaza to yin da aka ce yin nan to maza maza ka dage ka yi da kai ake yi wa kai musulmi da kace ka yi imani in na bari ne ka bari da kai ake fa kai da kace kai kai imani ya ga allazina amanu ya ku mu'minai wanda kuka yi imani da Allah da manzonsa da manzanninsa da tattafansa la tattabi'u khutuwati shaytani kar ku yadda ku bi take taken shaytan fa innahu shi shaytan ya'muru bil fahsha'i wal munkari yana umurni da abubuwa masu muni a cikin shari'a al-fahsha' wal munkari da abin ki a wurin dukkan mai ɗabi'a mai kyau aikin shedan kenan ya umurce ku da mummunan abu kuma hana ku yin kyakkyawan abu to kar ku yadda ku bi shedan inna shedan lakum aduwwun fattakizu aduwwa shi shedan makiyin ku ne na gaya muku ku yi masa riƙon makiyi kar ku bi hanyoyinsa a nan duk lokacin da kaji karatu ya zo ma da la to Allah ya hana maka yin abun da yake gaba inda an faɗi ayoyin da yana amanu aka faɗi la to abin da yake gaban la din nan Allah ya hana maka yin wannan abu in ko na umurni ne zaka ji umurni ya biyo ya ayyuhan nasu taqullaha wa qulu qawlan sadida saboda haka ya ayyuhan nasu la tattabi'u khudwati shaytani khudwati shaytani anan sune abubuwan da muka karanto muka wuce sune zina da kuma nazafi jifan musulmi da jewa mazinaci alhali baya yi ko mace a ce mata mazinaciya amma ba ta yi to wannan duka kuduwatu shekani ne saboda haka a nan za ka auna da wannan wuri da sauran wurare akan hadisin ibn mas'udin wanda ake hujja da shi wai hadisin aka gani aka ce ɗariƙa ba ta da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana wani katon zane a gabansa sai ya zana ƙananan zane a- a kudu da arewan wannan babban zane yace wannan babban zane shine as-siratul mustaqim hanya- hanya madaidaiciya kenan wannan ƙananan hanyoyi nan na gefen dama da gefen hagu to hanyoyi ne na shedan kowane wuri ɗaya shedan yana yana kiran mutane ku zo ku zo ko ku zo ku bi umarnin ko ku zo ku bi umarnin Allah ku zarje ko kar ku zo kar ku bi umarnin Allah to anan Allah ya ce shi annabi ne ya amuru bil fahsha wal munkari abin da yasa Allah ya ce kar mu bi shedan shedan yana umarni da fasha mugun abuwan mun fasha duk inda ya zo Qur'ani yawanci zina ke nufi da shi mugun abu zina ko liwadi wa inna shi shedan ya amuru ya umarni bil fahsha wal munkari ka gani amma mu abun da malaman namu suka nuna mana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mu karanta fatiha mu yi istighfari mu yi salatin annabi mu yi la ilaha illallah cikin waɗannan menene fasha me munkar babu to abunda malaman namu suka murce mu kenan suka ce shine dariqa wanda suka ce wai hanyar shedan ne shedan yana umurni ya istighfari shedan yana umurni ya salatin annabi shedan ya mura la ilaha illallah to saboda haka mutane masu wajen wannan magana sun fara cikin kaba'iran da Allah yake cewa la taqfu ma laysa laka bi ilm duk abin da baka sani ba kar ka fada ci kai magana a ciki kuma sun saba da ayar wa fawqa kulli zi ilmin alim komi ilimin ka akwai waɗanda suka fi ka ilimi wanda suka fi ka ilimin nan dole su aikata abin da kai baka sani ba don kai ba malami ne kamar su ba dole su faɗi abin da baka sani ba don kai ba malami ne kamar su ba wajibinka ka sallama hakan addini ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ummun nas afdalu wa aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa fa aktsaru afdal lis sunnah wa in kanu bis sunnah sawa fa aqdamuhum hijra yace jama'ar musulmi duk inda suka taru jagoransu wanda ya fi su ya fi su sanin alkur'ani idan masu sanin alkur'ani suna da yawa a duba a ga wane ne ya hada sanin alkur'ani da sunna sunna manzo Allah iri uku ce akwai sunna qauliya abubuwan da annabi ya faɗa akwai sunna fi'iliya abin da annabi aikata akwai sunna taqririya abin da annabi ya gani ya tabbatar to waɗannan in an samu mutumin da ya hada wannan tare da qur'ani to sai a aje mai alqur'ani dan uwana sai a dauki shi wancan wanda ya hada qur'anin da ilimi ilimin sunna ko in ka rubi sunnati zawa in ko sun zawa da qur'anin da hadisin duk sun zawa daidai ba wa za a dauka sai a dauki akdamum hijira wanda ya riga su yin hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma tun daga hijira tana da shekara takwas aka soke maganan darajar hijira la hijrata ba'da al-fathi yanzu kuma sai a duba in sun haɗu wane ne ya fi su shekaru wane ne ya fi su halaye masu kama da halayen annabi shi za a ɗauka ya yi jagora to haka abin yake a musulunce annabi ya taɓa naɗa wani balansare shugaban yaƙi ya gama masa duk kayan aiki ya bashi da wani balansare ya zai kawo abubuwan da aka naɗa maka nan kawo za mu naɗa wannan wanda ya shigo yanzu nan sai sahabi ya ce ya rasulullahi ka ji wani mugun labari ne game da ni ka naɗa ni ka tuɓe ya ce huwa huwa aktaru minka afdalil qur'an shi wanda ya shigo yanzu nan ya fi ka sanin alqur'ani saboda haka muka naɗa shi kai kai hakuri to haka addini yake tafi amma zuba an bar shi da son zuciya yadda ake so haka ake yi ba yadda musulunci yake ake yi ba shi yasa ya kawo irin waɗannan abubuwa duka wa laula fadlu alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim ba don fadalan Allah da rahmarsa ba da kowa sai yayi zina amma Allah da fadalarsa da rahmarsa yakan tsarkake waɗansu bayinsa ba za su yi ba tun farko har ƙarshe akwai bayin Allah irin waɗannan kamar masjid alhamdulillah na ɗattu shakira ma qultu fakran bal na ɗattu shakira ma qattu sahabtu safiyan wala ma asafti wa fuhu li qaumin ulama to Allah shi ya lullube mu da rahamarsa da falalarsa shi yasa waɗansu mu ba sa zina ba sa liwaɗi ba dun fadan Allah ba zai yiwu ba walau la fadlu alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abadan dai daga cikin ku ba zai iya kukuta ya tsarki gabarin waɗannan miyagun aiki na ludu da zina ba walakin Allah ya zaki man yasha amma shi Allah yana tsarkake wanda ya ga daman tsarkakewa wallahi shi sami Allah shi sami'un mai jin abin da bayansa suke faɗa ne aliyun masanin abin da bayansa suke ciki ne والله غفور رحيم kai haka ya zarka ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da gawa da cikin wannan larabci kace ka tabbata tun daga zuciyarka har bakinka ka yarda Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi komai shi yayi kowa shi kadai ne ubangijin mu da muke bauta masa bai da abokin tarayya kuma annabi Muhammadu kace ka yarda bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini da muke yi Islam kuma kace ka yarda annabi Isa bawan Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma shi ba dan Allah bane shi da an yi da wani abun mamaki ne na ikon Allah Allah ya yi annabi Adam ba uwa ba uba ya yi Hawwa ba uwa munan masu masu magana nan da wanda ba sa magana duka uwa da uba muke da su amma annabi Isa sai Allah ya shi kadai ba shi da uba sai dai uwa kuma abin mamaki kowane mutum ba ubansa ne yake shiga cikin cikin cikin uwarsa ya kera shi ba Allah ne yake kera kowane jinjiri cikin uwarsa ba uban ba mijin matar ne yake kera mata jinjiri a cikinta ba to yadda aka haifi kowane mutum Allah ne ya yi ya cikin cikinsa ya gama kera shi ya hura masa rai haka aka yi annabi Isa ba shi da uba haka Allah ya ga dama ba shi da ba shi da uba shi annabi Isa haka Allah ya ga dama bawan Allah ne manzon Allah yana da cikin manyan manzannin Allah guda biyar ka yarda da abin da ka fara ka yarda ko ka ce alhamdulillah ka zama musulmi alhamdulillah menene sunan ka na da na jetro jetro yanzu wani suna kake yanzu namu na musulmi muhammad barakallahu fi kuma akwai aiki yanzu za ka je kai wanka ka zo masalla kullum muna da sallah biyar biyar za a gaya maka yadda ake yi kuma in ka yi wannan wanka duk lokacin da ka kwanta da iyalinka sai ka yi wannan wanka sannan ka yi sallah sannan kuma ba a cin alade a namu musulmi ba a cin alade kai ma za ka haƙura cin alade kuma wannan azumi da muka soma yanzu za ka kame bakinka ba za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare ya ce kai niyan za mu ƙare wannan azumi tare da kai Allah ya baka lafiya ya baka arziki har ka fidda zakka ya baka lafiya ya baka hanya har ka je haji Allah ya taimake ka malam Muhammad alhamdulillah ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم a lokacin da aka yi maganan zancen hadisul ifkidin nan misdahu ya shiga ciki shi ma sunansa ya ɓaci a cikin magana to da aka yi haka dama shi misdahu a uwarsa a shi ɗanka ɗan uwarsa ‘yar uwar abubakar ne to sai ta zama ita ce baba ce ga aisha to saboda yana ba shi abinci shi miskini ne yana ba shi abinci sai ya rantsa ce ba zan ƙara baka ko loma ba ba zan ƙara baka tun da ka shiga cikin haƙƙin iyata a cikin wannan ƙasar ba zan baka komi ba nan gaba ya rantsa da Allah shine Allah yake ba shi haƙuri a nan wala ya zali ulul fadli minkum wasa'ati ulul fadli masu daraja a cikin ku kaji sunan abubakar wajen Allah masu daraja a cikin ku ulul fadli minkum wasa'ati da yalwatan dukiya a cikin ku wala ya zali ulul fadli minkum wasa'ati masu daraja irin su abubakar masu yalwar dukiya irin su abubakar kada su rantse da Allah su ce ba za su ciyar da a muhajiri miskini abinci ba ayyu tu'ril qurbe ba za su ciyar da dangin su ba domin shi min tsau dangin sa ne kawai da na faɗa sannan shi muhajiri ne kuma ya halarci bada yana ɗauke da wannan dukkan darajoji sannan wannan abu ya same shi amma Allah ya ba abubakar haƙuri wala ya tali ulul fadli minkum wasa'ati an yi wutu wurin ƙurbewar masakina shi misɗaurin miskini ne kuma dangin kusa da abubakar ne war muhajiri na fi sabilillah shi muhajiri ne wanda ya ƙaurato ya dawo madina wal yafu wal yasfahu su yafe mana su kau da kai su yafe mana su yafe mana Allah ana Allah yana kira abubakar ya yafe ya kau da kai ya yafe su yafe mana Allah ya kira abubakar cikin suna na jama'a don darajanta shi أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليأفوا وليصفحوا سيافي من سكود كي ألا تحبون أن يغفر الله لكم كوباكو أزوني الله يفوق غابرا إن كن ليفي والله شاء الله غفور رحيم ويوم غابرا نويون جنكي أبو بكر يقول والله إنا سن الله يمن غابرا إنا سن الله يمن غابرا نعم يرمسا abin da nake ba shi ma na ninka biyu har zuwa ƙarshen rayuwarsa zan ninka masa abin da ke ba shi ninki biyu to jama'a kuna jin darajojin waɗannan manyan mutane sahabbai wannan baiwar Allah siddiqi ya yar siddiqi saboda darajanta da darajar mijinta da darajar babanta Abubakar Siddiq ba a mafarki aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta kuɓuta ba ayoyi aka saukar suka zama alqur'ani har guda goma sha shida wannan mai daraja ta isa ta zama tana da daraja kuma ummul mu'mini na ce duk wanda yake sukan aisha in musulmi ne ya warware musuluncinsa domin ya nuna shi ba mumini bane don wannan matar ba uwarsa bace kuma ya taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi bai iya zaɓen mata ba ya zauna da matar da ba haka ba ba ba ba tsarkakakkiya ba uzu billahi saboda alkhabisa bil kabini zai nan gaba in kace Aisha tana da kazanta to ka ce annabi ma yana da shi kenan uzu billahi wannan ko kafirci ne saboda haka mai da hankali haka kuma Umaru waɗanda suke kin Aisha suke kin Abubakar din ma suna kin Umaru ma da Hafsa abin mamaki darajar Hafsa ita Aisha nan ba a cikin ɗakin ta yanzu haka manzon Allah yake kwance. Abubakar yana bayansa a cikin ɗakin, Umaru yana bayan Abubakar a cikin ɗakin. Inda muke tsayawa mu ziyarar nan da ake kinsa waja cikin ɗakin Hafsatu ne, wannan fili cikin ɗakin Hafsatu ne. Kai ko rasa wanda za ka yi sai wanda annabi da Abubakar da Umaru suke kwance a ɗakin ta. da wanda ake tsayawa a cikin ɗakin a fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne abin inka an bata tsakanin Hafsatu ta bata manzo Allah rai har manzo Allah ce ya sake ta Umaru yayi ta murwa yana kuka sai Allah ya aiko Jibrilu na aike ka je ka ja ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai da Hafsatu hiya sawwamatun qawwamatun ita mai yawan sallan nafila ne mai yawan azumin nafila ne a cikin wa'ancan da Allah wanda suke rena su akwai wanda uwarsa za ta faɗa da ubanta annabi ya aiko a yi sulhu sun isa zan nana ta wanda suke lalata darajojinsu ba sa son su inna waye ya uwarsa da ubansa za su bata Allah ya aiko jibril ya zo a sulhun ta nace a mai da ita injini inji Allah waye to ya za a yi haka rena rena hafsatu rena hafsatu rena abubakar rena hafsatu rena umaru rena aisha rena abubakar zai fidda mutum musulunci ba abun wasa bane wa tahsibuna hayyinan kuna tsammani abun sauki ne wa huwa inda Allah azim wallahi yana da girma a wurin Allah saboda haka mutane su kama bakin su karkar shiga shi'a ka shiga har wulatu shi'a ka riga gaba da Abubakar ka riga gaba da Umaru ka riga gaba da da Aisha ka riga gaba da Hafsa ana kiransu ummahatul mu'minina to kai dai ba uwa- ba iyayenka bane tunda kai ba mu'mini bane tunda ba ka- kana zagin su baka zagi uwarka ba matar ubanka balle matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون الموسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم أما سني ودنن يرمون تكي جيفا كذفي تكي جيفا الموسنات katangantattun mata katangantuwan ma ba irin ta kowa da kowa ba annabi ne ya katangance ta alghafilati wanda ban san komai bane al'amuran duniya sai al'amuran addini annabi yana cewa ku zo ni sadini kum an hajir humaira ku karbi rabin addinin ko jin jarmatan nan aisha kenan saboda haka ne ah, take take ba al'umma rabin ilimi abinda bai shigo cikin rabin ba a kamar misalin shi ita a wurin ta wai annabi bai ga Allah ba amma abdullahi bin abbas ya ce da aka zo aka ba shi labari aka ce aisha ta ce wai annabi bai gama bai ga Allah ba haka eh to ni ko zan ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu annabi ya ganshi ya ganshi ya ganshi ya ganshi to in ganin Allah ya kuma cikin rabin ilimin da ba ta da shi ba yaushe za ta san shi annabi ya ce mu karbi rabin ilimi wajen ta a ce akwai wani rabin ilimin da ba ta sani ba kenan to irin waɗannan abubuwa suna cikin a bayan ta ce manzo Allah isar da aikan Allah a abubuwan mamaki nata na darajojin ta yana da yawa wata ran zaidu yana wa'azi a cikin masallacin manzon Allah sai ya ce mutum in ya kwanta da matarsa suka yi jima'i ko maniyi bai zo ba to zai yi wanka tabin da sahabbai suka sani a innamal ma'u minal ma'i wato hukunci na farko da annabi ya zo kofar gidan sahabi ya yi sallama sahabi bai fito da wuri ba sai ya fito jikinsa duka ruwa to saboda ya kauda laifi a kan sai ce wallahi ya rasulullah lokacin da ka sallama nan wallahi ina kan cikin cikin matata ne muna jima'i wallahi ab wataƙila ma baka yi ba ba- maniyinka bai zo ba ka taho ka haka yi wanka ai sai maniyi ya zo ake wanka to aka dauki wannan bayan shekara takwas sai aka canja hukunci aka ce yanzu kam da zakari ya shiga cikin farji kan zakarin ya shiga cikin farji to shikenan wanka ya wajaba to waɗansu abba suna riƙe da asalin nan ba su samu na biyun nan ba har zamanin abubakar ya wuce har zamanin umaru wanda ba sani ba ɗin sai suka je suka yi sarkin musulmi sai na umaru gafara zai biya je na wa annabi ƙarya a cikin masallacin annabi tsakanin muhajirai da lansaru sai me yake faɗa ya ce wai mutum ya yi jima'i ko mani bai hutu ba ko mani bai hutu ba wai zai yi wanka mu ga wani muka sani inna malawa min alma'i ku je ku kira min shi ku kira min shi a kira shi aje har ka lamarin ka ya zama yanzu kane wa annabi ƙarya a cikin sahabbansa a cikin masallaci ce me na faɗa amirul mu'minin ka ce wai mutum ya yi jima'i ko mani bai fito ba zai yi wanka ce yayi haka na faɗa kuma annabin ne ya faɗa kar kai wa annabi ƙarya jama'a duka a ko wanda ya san wannan magana cikin ku sai aka dace duk ba su san wannan ba ba to in ka sake zan ji maka wa- zan wahal da kai zan ji maka ciwo in ka sake wa annabi ƙarya cikin masallaci sai na ali yana wurin aje ranka da dai amirul mu'minin irin wannan lunguna na addini fa dole sai an gaba da mata aje a tambayi matan manzon Allah mana sai aka je aka tambayi Hafsa namiji ya kwanta da matarsa sun yi jima'i ko ba maniyi za su yi wanka da ce ban sani ba sai mutum ya dace na tambaye ta ce bata sani ba to kaji matan manzo Allah da kanta ta ce bata sani ba in ka sake za ka ga mu ne sai na ne ji a ranka ya tun da matan Allah ba ɗaya bace a sake tambayin wata mana aka kuma ka tambayi Aisha ta ce in haka ne idan an yi jima'i ba maniyi za a yi wanka sunan wannan jima'i iksal yana samun mu da annabi ko muna wanka sannan aka tabbatar da wannan saboda aka ta taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isar da manzanci ita Aisha wajibi ne kowa ya girmama ta don mijinta ya girmama ta don babanta ya girmama ta don zatin kanta na zama wanta ummul mu'minin tana da darajoji a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan manzon Allah kowace ta san wani namiji kamun annabi ya aure ta banda Aisha har abada ba ta taɓa sanin wani namiji ba har abada kuma ba ta wani miji sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya aure ta tana budurwa sauran matansa zawarawa ne ya aure su sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ولا يدعو الفضل منكم والسعادة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين المهاجرين في الله وليابوا وليصفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحسنات amma waɗannan wanda suke gazafi wa mata katangantattu alghamilati wanda musamman abin da duniya take ciki ba abin da suka sani sai Allah sai addinin Allah wato ghafilu namijin an masa kirari aka ce masa ghafil an zage shi walakum ghafilun an zage su rafkanin ne rafkanin ne amma mace an ce mata ghafilatu to an yabe ta kenan bar san abin da duniya take ciki ba an yi ta an ce ta gafila gafila wanda suke ba samun harkar da duniya take ciki ba duk waɗannan lu'inu bid duniya wa lahira an Allah an ce su duniya da lahira masu jifan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kazafi al ghafilati al mu'minati wanda wasan abin da duniya take ciki ba masu imani lu'inu bid duniya wa lahira Allah an ce su duniya da lahira domin wannan magana ta cuci annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya nuna wa aisha kamar wannan maganar da ya ji ta so sa masa rai shi yasa baya zuwa kusa da ita har wata guda to kaga ransa ya baci kenan to wanda suka jawo wannan bacin rai innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah duk wanda ya cuci Allah ya ɓata ran manzon Allah Allah ya lance shi duniya da lahira shi ko manzon Allah abubuwan duk da aka yi ya san komai amma shi ne mai gina mana shari'a dole ya bi doron shari'a din ba zai ce tun ranar da aka zo kace magana banza kan ƙaraji yana da iko yayi haka amma ya bari yana tambaye mutane ya labarin wannan shanin iyali na dinnan ya labarin shanin mi kuka ne shanin iyali na dinnan kaman bai sani ba shi ko ya sani domin Allah ya sanar da shi abubuwa da bai sanar da bai sanar da mutane su ba amma in wajen gina shari'a ne sai ya bashi sai ya gaba gina shari'a sannan ya karɓi hukunci daga Allah don maganan auren Zainab bintu Jahshin ala mazhabun ayyun fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون رانا اللاهرة رانا الدا حرصة ذات شيدا وما سسوء wa aidihim wa arjuluhum hannaye za su yi shaida wa masu su sawaye su yi shaida wa masu su su yi shaidan alheri su yi shaidan sharri idan mutum ya aikata wani abu mai muni da hannunsa hannu zai ya faɗa ce dai haka an yi haka da ni aka yi in an ta wuri mummunan wani wuri sai ka ta haka da ni aka tafi sai ido ya ce ni ma da ni aka je kunne ya ce ni ma da ni aka je ake ce ni wanda ni aka je to saboda haka idan alheri kake aikatawa hannunka ya maka shaidan kana rikon takardun alkur'ani kana takara ko kana rike da tarbi kana ja ga zikiri kuma kana nan kana yi idan kuma ka aikata mummunan nan ma sai ai maka shaida ne wa arjum ba ka ni yamalun abin da suke aikatawa da harussansu da kunnansu da idonsu da sawayensu da ƙawawansu za su yi musu shaida a lahira mai kyau da mummuna mai ke mummuna
ويعلمون أن
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يومئذ رنن فا يرن الله راكنا يوفيهم الله الذي ساكا مسو دينهم الحق sakamakon su na gaskiya addin sakamako addin addini addini ya da sunaye da yawa ranar dai lahira ake nufi yau mai ranar lahira ya fi mullahu Allah zai musu sakamakon dinahumul haq addinin su na gaskiya wa ya'lamuna za su san anna Allah huwa al-haqqul mubin rannan ne za su gane anna Allah shi Allah huwa shine al-haqqu gaskiya al-mubin bayyananne wanda ya bi dukkan wani Allah ba Allah ba rannan za a nuna masa ya bi abun banza zalika bi anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma taquna min duni huwa al-batil Allah shine gaskiya tsantsa wanda ka bauta ba Allah ba shine aryan banza abun banza الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات متاني كزامي ماتا كزامي ماتا مزناتا للخبيثين مزنسو banzaye ne kazamai ne mazinata yan uwansu kamar yadda aka karanta baya azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika al mu'min mata kazamai mazinata ba wanda zai aure su ya dace da su sai banza mazinaci dauda dan uwansu al khabisa bil khabisin kalmomi miyagu ba sa fitowa bakin kowaɗanne mutane miyagun kalmomi sai wurin banzayen mutane alkhabisa da miyagun ayyuka ba sa fitowa a jikin kowane mutum sai mutum banza shi ma khabisun din ne zai aikata khabis wal khabisuna lil khabisan ha kuma banzayen mutane kazamai ba za su su ne mazan matan banza kazamai haka kuma masu aikata miyagun abubuwa mazaje to masu aikata abubuwa miyagu mata su ne matansu kaga nan aisha ba ta kusa da waɗannan annai baya kusa da waɗannan والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات ماتا تركاكا زاببو irin su Aisha na matan mutane ne wanda Allah ya zaɓe su ya fifita ga kan dukkan halittarsa annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam wa dayyibu wa dayyibat mutanen kirki mazaje na kirki kama annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam da yana da kama a masu kama da halinsa masu aikata irin halinsa shi yasa aka ce wacce bi'u da Allah kuma taduna mu bi shi don mu samu shiriya to duk mazaje waɗanda suke shiryayyu to matansu matan kirki ne shiryayyu mazaje masu aikata ayyuka masu kyau ne mazajen kyawawan mazaje mata banza matan kirki su kuma masu aikata ayyuka na gargari ne a tsayi a tsayi ba su tsayibin wa tsayibu ne tsayi ba ulaika waɗannan wato tsayi ba su da ayyibina dinnan tsarkakan mata da tsarkakan maza dinnan ulaika wadanna mubarra'una mimma yaqulun Allah ya kubutar da shi daga ƙaryan da suke maka musu shi safwanu wanda ya tadda ummul mu'mina Aisha an barta yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kawo raƙuminsa kusa da ita ya taka kafar raƙumin ta gaba raƙumin ya durƙusa yace mata ta sai nuna mata ta hau bai mana magana ba ta ce banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ban ji komai a bakin sa ba to wannan mutum abin mamaki banda waɗannan ayoyin da suka sauka sai aka gane shi ba namiji bane ba bai da zakarin kirki ba namiji bane ba kaga kubuta iri iri kenan daga Allah don a barnantar da siddiqiya yar siddiqi radiyallahu anhu anhuma kuna ga waɗannan mubarra'una Allah ya kubutar da shi min ma yaquluna daga abubuwan da munafukai suke faɗa lahum maghfiratun wa rizqun karim arziki gafara da arziki mai yawa mai daraja ya tabbata gare su ranar da ummul mu'minin Aisha za ta rasu Abdullah ibn Abbas ya shiga ya same ta tana kuka sai ya ce mata ya uwata me kike kuka za ki je wurin Allah ne wanda ya karrama ke saukar da ayoyi na barrantar da ke kuma Allah ya ce ke ke ke dayi ba ce matar dayi bi kuma Allah ya ce ya shirya miki rizqun karimun aljanna kar ki za damuwa don zaki mutu zaki koma wajen Allah ne wanda ya girmama ki kuma ki koma wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam in kin rasu radiyallahu anha ran da ta rasu akwai sauran kishiyarta wanda bata rasu ba Ummu Salma tace wa mutane yau mutumin da Annabi ya fi son sa akan kowa ya mutu tana nufin Aisha kishiyarta yau mutumin da annabi yake so fiye da kowa ya rasu tana nufin Aisha kenan a wadakar makoyatun gwari sun kare bayan buyutikum
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون to za a kawo dokoki na hana faruwan irin waɗannan abubuwa domin wannan abu ne wanda ba a yin sa a fili ko mutum da iyalinsa ba sa yi a fili balle mai sata da wanda ya sata dole sai an shiga ɗaki an kulle to saboda haka Allah yake cewa ya ku mu'mina daga yau kada ku shiga ɗakunan mutane sai kun sanar da su ku yi sallama ku gyaran murya ku yi wani ɗan karatu a san dai ga wani mutum yana so ya shiga idan an ce ku shigo ku shigo in an ce ku goma ku goma wannan saboda karewa domin wani lokaci mutum ina cikin wani hali baya so ko matarsa ta ganshi cikin wannan hali mace kuma tana cikin wani hali ko mijinta ba ta so ya ganta cikin wani hali har wani ya ce ya rasulullahi ko uwata sai ta min izini in shiga ɗakin da ja kana so ka same ta tsirara ne wata haka to daga nan aka nuna cewa ba yadda mutum ya shiga wani gida ba sai ya yi sallama da masu gidan ya sanar da su in sun ce ya shigo ya shigo in sun ce ya koma ya koma mai yiwa ne mutum yana wani hulɗa ko ya fito da wasu kuɗinsa wanda baya so a gansu baya so a ga inda yake ajiye su kaga in ka fada masa ka fada masa akan abin da baya so kenan balle musamman ko ko shanin iyali saboda haka aka hana musulunci don aka yi kariya kar a kar a bar ana shiga gidajen mutane balle a ga halin da suke ciki ko mai kyau ne balle fa mummuna sai na muru lokacin da yake sarki musulmi yana yawon dare don gangane neman labaran gari da dare yana yawo yana yawo sai ya ga fitila ta wata taga da ya leka tagar sai ya tarda wani dattijo yana shan giya da wata baiwa ta yi masa waka sai ya rasa yadda ya shiga gidan sai ya hau katanga ya hau katanga ya same shi ya ce dattijo yanzu yadda kake nan a wannan garin nan kana yin wannan abu shi haka ne sarkin musulmi kamin izini ni ma yi magana ki kai domin lalle gaskiya na zabi Allah sau daya amma kai ka zabi Allah sau Allah ya ce wala da jassazu a ya hana bincike da ya kai ka binciken mu Allah ya ce kar a shiga gidan mutane sai da isirin su kai ta kakkatanga ka haura ka shigo gidana to kai ka zabi Allah sau uku kenan ni na zabi Allah sau daya sai na Umaru sai ya ce to ka yabe mu sai ya fita ya barci yana dukan kan ah, jama'a kowa dai ya fi umaru ilimi haba jama'a kowa dai ya fi umaru ilimi uzu billah da wannan umaru kowa ya fi shi ilimi saboda haka a kiyaye dokokin Allah Allah ya yi mana sutura ya yi mana rufin asiri kuma mu ɗauki wannan sutura da wannan rufin asiri mu gode masa la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu sai kun sai kun sanar kun nemi izini wato unsu shine ka sanar daga kanan kana zuwa ka gyara murya ko kai wani karatu haka dai har a san mutum ne assalamu alaikum zan shigo in ka ce shigo to in ka shiga sai ka sake wata sallama ba banda wancan sallaman da kai ka sake sabuwar sallama la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tastanisu sai kun ba da sanarwa wa tusallimu ala aliha kun yi sallama wa mutanen gidan in sun ba da izini ku shigo ku shigo in sun je ku koma ku koma zalikum khairul lakum in zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun yin haka din nan kada ka shiga gidan da ba gidanka ba sai da izini idan an ce ka koma ka koma in an ce ka shigo ka shigo yin haka din shi yafi muku la'alla za ku wazantu in kun bi wannan dokoki da aka ba ku. وتسلموا على آلهة ذلك خير لكم تذكرون وإن لم تجدوا فيها أحدا ولا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكي لكم والله ما تعملون عليم idan ku kuka samu gidaje kuka samu kowa a gidan ba to karka shiga sai ka samu wani mai izini ya yi maka izinin shiga domin karka shiga gidan da ba kowa in watakila sun aje wani abun da ba sa so a gan shi kar ka shiga ka gani a mai rabu yau kuma ta ta stani su wata sallimu wani ariya za ku kai lukum na lakum da zuru fa illam ta yuhi ahadan fala tadkhuluha hatta yuzan lakum in kai sallama ko yara suka amsa ko mata suka amsa kar ka shiga ba su da izinin ba ka izinin shiga in mata ne suka amsa ba za ka shiga ba in yara ne suka amsa ba za ka shiga ba sai mutum mai hankali mai kama da mai gida shi ne ce bismillah shigo mana sai ka shigo amma in ba haka ba don yara ko mata sun ce bismillah kar ka shiga hatta wani kiyar ku murji'u in aka ce ku koma farji'u koma hu azkiya lakum yin haka shi ya fi tsarkaka gare ku wallahu ma ta'malu alim Allah yana sare da abin da kuke aikata ku bayin Allah
ليس عليكم جناح
عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مس... أن تدخلوا غير مسكون فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون ما تكتمون أما با ليفي كان هذا ستو in ka zo fito din naka ne kana iya shiga ba sai ka wani ya yi maka sallah don ba kowa a wurin kayanka ne a cikin wannan fito ɗakunan ajiya gaira masukuna fiya mata'ul lakum akwai kayan ku a ciki wallahu ya'lamu ma tubduna Allah yana sani da abin da kuke bayyanawa amma taktuma da abin da kuke koyewa
قل للمؤمنين يغضوا من بصرهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم إن الله خبير بما يصنعون غياهم مؤمني مدى يا رسول الله ya gudu min nafsir in mutum ya saki idonsa ita sai ya sauka akan wani abu na haram to maza maza ya rufe idon ya gudu min nafsirin wa yahfazu furujahum ba ce kullum kana tafiya ka rufe idonka ba a'a ba haka aka ce ba a'a ka saki idon ne sai ya sauka akan wani abu da ba kyan gani haramun to maza maza sai ka rufe idon kuma yadda aka ce ka rufe ido kar ka ga mummunan abu an sa ka dole ka kiyaye farjinka ka kada ka yi amfani da farjin akan matar da ba matarka ba sai matarka sai ku yangarka shi su ne ya zo nafsi a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ariji da da wata sura suratul mu'minin kuma ni tare wa ra'a zalika wa lakum al'adun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون muminai masu ga aljanna su ɗaya daga cikin sifofinsu masu kiyaye farjojinsu ba sa amfani da farjinsu akan wata mace sai matar da suka aura ko matar da suka mallaka a matsayin baiwarsu kuma yi tare wara a zalika duk wanda ya nemi wani na uku ba mata ba ba ba matarka ba ba baiwarka ba ulaika hul aduna wa annasu ne masu ƙetare iyakan Allah da aka fari wannan ayoyi a zamanin sanna umaru wata mai kuɗi ta manyanta sai ta sayi bayi guda biyu suna kwana da ita sanna umaru ya ji labari ta ce wallahi na ji ayin alƙur'ani ta ce wallazina li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumina mutane muminai masu kiyaye farjin su ne ba sa amfani da shi wajen kowa sai mazan da sai matan da suka aura sai ku yaggin su to ni ba ni da miji ina da kuɗi na sayi bayina guda biyu su ne yanzu ya sadaka da su nake kwana da su kamar yadda ayar ta faɗa sai aka ce mata ai namiji ne yake da iko ya yi sadaka amma mace ba ta da iko ta sayi bawa ta yi sadaka da shi domin za a rasa wane ne arrijalu qawwamuna 'ala nisa'i Allah ya ce ya fifita maza akan mata to yanzu shi wannan bawa ya hau kan matan nan wane ne babba ita ce uwar gijiyarsa kuma ita mace ce arrijalu kuwa qawwamuna 'ala nisa'i maza kuma Allah ya fifita su akan mata saboda haka babu ba munasaba sai aka aka ce ta saki wannan to da ta yi tawili da aya ba yi mata wani hukunci ba والذين هم إن الله خبير بما يصنع الله الناس عند أبن دبائن سكية كتاب Allah ya mana gabara Allah ji gamu Allah ya yanki iyayenmu da iyayen iyayenmu da malayenmu da wale malayenmu Allah ji gamu su bi da maza da mata rayu da matattu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ya karya shi duk karfin da yake neman danne musulunci Allah ya danne shi Allah ya dauka musulunci ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim أن يسر على المسلمين صعب الرحمن وهذه المغضوب عليهم والضالين اللهم صل على سيدنا والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين